الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar litinin takwas ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1400 da arba'in da ɗaya wanda ya dace ma bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to idan aka ce ijtihad wani martaba ne wanda malami yake kaiwa wanda ya fita daga layin ta kalidanci wanda da kanshi a ilimin da Allah ya bashi da yanda ya yi ihada game da mafi yawan hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sanin hukunce-hukunce na alkur'ani da sauransu wannan yakan iya zakulo hukunci da kanshi ba maganar cewa sai ya yi takalidanci da wani malami amma tare da cewa shi ijtihadi yana da sharuɗa babi ne na musamman mai zaman kansa a cikin ilmu usulul fiqh akwai babu ijtihadi a nan ne za ka sani menene ake nihi da ijtihad wane ne al-mujtahid kuma menene sifofinsa sharuɗan shi wanda sai ya cika yanzu misali idan ka ɗauki kamar wannan ashek nasiruddin al'albani mujtahid ne a wannan zamani yana da sani game da mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙoƙarin da zai yi binciko hukunci ya yi istiklali da shi amma in aka ce ita alfatwa shine ba da amsa game da wata mas'ala shi mai ba da fatawar shi ne ake kiran shi al-mufti to ita ma fatawa tana da sharaɗa domin ita fatawa dole sai da ilimi sai da ilimi ba da fatawa ba tare da ilimi ba haramun misali in ka ce ma mutum zina haramun ci to sai ka kawo masa dalili ka ce Allah ya haramta zina a cikin alkur'ani ko da ba za ka iya zauwa da dalilin ba ka tabbatar da cewa akwai dalilin da ya haramtar da zina domin Allah ya faɗa wala ta karabu zina an gane ko amma cewa malam wane ya ce wannan ba a kiran shi ilimi bai ya halatta mutum ya ba da fatawa da wani ya ce ai malam wane ya ce kaza ya abinda za ka faɗa lalle manzon Allah sallallahu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa abu kaza haram ko kuma naji malam wani ya karanta hadisi kaza wanda yake tabbatar da haramci kaza in ka iya zawwa da dalilin ka zo masa in ba za ka iya zawwa da dalilin ka faɗa masa inda dalili yake don haka shi ma babi ne wanda yake na musamman a cikin wato ilimi na al-usul shine usulul fiqh na'am kamar mi mata wadda ta taɓa yin aure na'am kuma namiji shi ma ya taɓa yin aure sai suka haɗu suka yi zina har suka kai ga samun ciki bayan ta aihuwa ya halitta a ɗaga musu aure ko ko wani misali mutum ne ya yi zina da mace shin wannan zina da ya yi da ita yana halatta bayan haka ya zo ya biya sadaki a ɗaura musu aure shi dan uwa yana bayanin cewa wannan shashanci da suka yi har ma ta samu ciki ta haife ciki sawa'an ta samu ciki ko bata samu ciki ba babu dalilin da yake haramta masa ita an gane ko in bata samu ciki ba bayan wannan zina dole sai ta yi jini ɗaya shine istibra'inta in ba ta samu ciki dole sai ta haife wannan ciki sai ya zo ya biya sadaki a ɗaura musu aure don haka wannan maganar cewa wai misali idan mutum ya yi zina da mace ta aihu ɗaya zai yi ɗauka in ma ya ɗau uwa ko ya ɗauki ɗa in ya ɗauki ɗa wai uwar ba ta halatta gare shi in ko ya ɗauki uwar to kuma ɗan ba na shi ba ne bai ya halatta ya ɗauda wai sai dai ya ɗauɗe daga ciki to shi dai a takaice ɗa ba na shi ba ne ko rago dubu ya yanka masa wannan baya zama ɗan shi kuma ko ya fito ya faɗa ya ce ɗan shi ne to baya zama ɗan shi domin shari'a ita take ba mutum ɗa ɗa ku ana samun shi ta hanyar wato aure shi kuma wannan ɗa ba ta hanyar aure ba aka same shi ko da ya yi reconator ya tabbatar da cewa wai ɗan shi ne to a shir'ance ba ɗan shi ba ne ba an gane ku ita ko wannan matar uwar babu wani dalili da zai haramta masa ita don haka shine malamai suke cewa wala ya harumu wala ya harumu bizina alhalal halak ba ta haramta wato a sababin yin zina misali shine suka ce idan mutum ya yi zina da mace wannan mata halak ne ya zo ya biya sadaki ya aure ta wannan zina ba ta haramta masa ita kuma ɗan shi yana iya auren wannan mata mahaifin shi yana iya auren wannan mata kuma shi ma yana iya auren uwar wannan mata da ya zina da ita amma inda ta hanyar aure ne mutum ya auri mace to da zaran ya aure ta haramun ne dan shi ya auri wannan mata domin Allah ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sannan kuma mahaifinsa haramun ne ya auri wannan mata domin Allah ya faɗa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sannan uwar wannan mata inda an gane ko uwar wannan mata kuma ta haramta gare shi domin Allah ya faɗa wannan hurrimat alaikum ummahatukum wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum Allah ya haramta muku auren uwayen matanku ma'ana sarakuwarka haramun ne ka aure ta da zaran an ɗaura aurenka da mace to uwarta ta haramta gare ka amma in ka iyafa bata yadda bata haramta gare ka sai in ka shiga ɗaki da uwar in ka shiga ɗaki da uwar to diyar ta zama haram saboda cewa wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ikum allati dakhaltum bihinna fa'in lam ta kunu da kaltun bihinna fala junaha alaiku in har ba ku shiga ɗaki da uwayen ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaiku misali shine malamai suke cewa ka auri mace an kawo ta sai ta faɗa ga diyarta kai ma babanki ruwa da ta kawo ruwa sai ka ga diyar ta uwa kana iya cewa to na tada kenan a lokacin nan ka saki uwar sai ka auri diyar kenan in baka riga ka shiga daki da ita amma in ka shiga daki da ita to shi kenan ita diyar ta haramta gare to dan haka dai a takaice dan mutum ya yi zina da mace wannan matar ba ta haramta gare shi an gane ko maganar cewa in ya ɗauki ɗa ba ya ɗauki uwa wannan duka wahayi ne na shaidani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen hadisi na abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala suratin min ta'ami wato manzon Allah ya wuce da wata toliya ta abinci idan aka ce subura wato shine tari na abinci gane ko kamar yadda misali akan sauye bahun alkama ko hatsi ko dawa da abin da ya kama da haka akan wata shimfiɗa kenan a sanya tiya ana aunawa wannan shine ake kira tuliya ko kuma ka kiraye shi kenan kamar baga in aka ce baga kenan abu wanda yake tari shine ya ce marra ala suratin min ƙwa'ali wani lokaci mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wuce da wata toliya ta abinci ba a da ya da hufi ha mazan Allah sai ya nutsa hannunsa wato a cikin wannan abincin fanalat asabi uhu balala ya tsotsin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai suka ji wani damshi wata lema a can karkashin kasan abincin faƙada sai manzan Allah ya faɗa ya ce ma haza ya sahiba ta'am manzan Allah ya ce ya kai mai wannan abinci wannan kwamaini ne wannan kwamaini ne wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata in ka ga wani abu wanda yake na ƙi na ƙyama abun asha to ya kamata ka yi istibsar ka yi tambaya kafin ka yi inkari kenan a nan kai tsaye da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ji lema bai fada shi ba da fada ma'ana bai nuna masa ba cewa wannan abu yaya aka yi kai haka sai da ya tambaye shi ya ce masa ma haza ya sahiba kwa'a manzan Allah ya ce ya kai mai wannan abinci wannan kwamai ne ne ƙala sai ya ce asabat hussama'u ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ruwan sama ne ya taba shi asabatu sama'u wato ruwan sama ne ya taba shi qala sai manzo Allah yace a fala ja'altahu fawqa ta'ami kai rahun nas to in har ruwan sama ne ya taba shi manzo Allah yace me zai hana ka sanya shi saman abincin domin mutane su gani su ga cewa abincin nan a jike yake su saye shi da halinsa shine yace a fala ja'altahu fawqa ta'am shin me ya hana ka sanya shi saman abincin shi jikekken kenan ka dawo da shi sama kai rahun nas wato dan mutane su gani su saye shi da halinsa maza Allah sai yace masa mana gasha falaisa minni wato duk wanda ya mana algush duk wanda ya yi algush maza Allah yace baya daga cikin mabiyana an gane ko baya daga cikin mabiyan wato sunnata duk wanda ya algushi a takaice wannan hadisi kamar yadda bayanin ya gabata dalili ne wanda yake nuni zuwa haramcin yin algushi a cikin cinikayya da sauran dukkan wasu mu'amaloli na yau da gobe rufa-rufa haramun ne in aka ce algushi shine ya hada mai kyau da mara kyau hagu daya shine asali game da algish hada mai kyau da mara kyau to in aka ce algushi ya hada dukkan wani abu wani dukkan wani ha'inci a gane ko haramun ne don haka wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana cewa washibi ne musulmi ya kasance ya fi kowa wato kyawun mu'amala saba'an abin da ya shafi saye da sayarwa ko wani abu wanda yake maimakon haka ya kamata musulmi a same shi ya fi kowa kyautata mu'amala babu ha'inci tare da shi musulmi ba a san shi ba da yaudara da ha'inci iya abin da aka san musulmi gaskiya da rukun amana don haka manzo Allah ya ce masa mi zai hana ka dawo da shi saman abincin don mutane su gani sannan buko da ƙari wannan hadisi yana tabbatar mana da halaccin sayar da abu wanda yake lalatacce mara kyau wanda yake mai aibi amma sharaɗi shi mai saya ya gani kuma ka sanar da shi ka tabbatar masa cewa abin nan fa yana da illa kenan in yana so ya saye shi da halin shi gane ku baya halatta ka sayar ma mutum abu wanda yake lalatacce a matsayin mai kyau in za ka sayar masa ka tabbatar masa abin nan yana da illa kaza yana da illa kaza ka sanar da shi in har yana so to ya saye shi da halin shi da haka manzo Allah ya ce masa a fala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu nas me zai hana ka sa shi a saman abincin don mutane su gani kaga wannan dalili ne wanda yake nuni zuwa halaccin sayar da abu wanda yake lalatacce amma sharaɗi ya zamanto shi mai saya ya gani kuma ya san da cewa mara kyau ne kinan ya saye shi da halin shi to don haka a takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana haramci game da yin algushi a wajen cinikayya saye da sayarwa haramun ne musulmi ya yaudar dan uwansa musulmi in abun ka ka san yana da illa yana da aibi mara kyau ne to ka tabbatar ma mutum ka faɗa masa ka fito gaskiya ka gaya mishi in yana so ya saya da halin shi in ma mara kyau ne abin da ya kamata a farko kenan ka dawo da shi sama domin shi mai saya ya gani in ya gani ya san mara kyau ne to wannan ya saye shi da halin shi in kuma bai san ba mara kyau ne to kai ka sanar da shi a farko ka nuna masa cewa to abin nan fa kaza ne in yana so ya saya to in ya saye shi da halin shi ba maganar ya dawo an gane ko daman ka faɗa masa abin nan fa bai da kyau ya saya amma in baka faɗa masa ba ka saida mishi a matsayin mai kyau ya saya to wannan in ya je ya bincika ya tabbatar da cewa wannan abin yana da illa to shari'a ta ba shi damar ya maido ya karɓi kuɗinsa sa za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الإقاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان وعن أروة الباركي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاه فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيئه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظا وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن هزام وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في دروئها وعن شراء وعن شراء العبد وهو عابد وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغوائس رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطئم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظهر رواه الطبراني في الأوسط والدار قدني وأخرجه أبو داود في المراسيل لإكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاكيه رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله أثرته رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta abdullahi ibn buraida daga mahaifinsa shine buraida ibn al-husayb Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man habasa ina ba أيام الكفاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda wato ya tsara inabinsa a cikin kwanukan tsinkar 'ya'yan al'inab wato shine kenan wanda a turanci ake ce masa reza an gane ko? wanda dai a nan hausa ba mu da shi shi ne ake kiran shi al'inab wanda in an shanya shi ya bushe ya mutse shi ne ake yake komawa azzabi wanda azzabi za ka gan shi kamar ƙwaro wanda galibi akan sanya shi a cikin wato shinkafa da horar shinkafa amma galibi sai a ƙasashen larabawa sukan sanya shi a cikin da horar shinkafa yana da zaki shine ake kira kenan azzabib ainihi inabi ne kenan in ya bushe ya motsi kenan ya bushe shine yake komawa azzabib to shine yace man habasa da inaba manzo Allah yace duk wanda ya dakaci inabinsa ya ki tsinka ayyamar kifafi a cikin kwanukan da ake tsinkar ƴaƴan inabin kenan lokacin da yana na kowa yana cire wato inabin gonarsa to mutum sai ya dakatar da tsinkar inabin shi hatta ya bi a min man yattakhizuhu kamra dan ya sayar ma wanda ke maida shi giya an gane ku dan ya sayar ma wanda zai maida shi giya shine yace an gane ko asali kenan giya tacacciyar giya akan yi ta da inabi ko kuma ta dabino kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratun nahli yake cewa wa min samaratin nakhili wal a'naba wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana asali giya wadda take ta kwarai da dabino ake yin ta ko kuma inabi amma tare da cewa da duk abin da aka yi giya to sunan ta giya duk abin da zai jirkita hankali sunan shi giya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine anan ya ce mana habasa ne inaba duk wanda ya dakaci inabinsa ya ki cira ayyamar kiɓa wato a cikin kwanukan da ake tsinkar 'ya'yan inabi lafazin alkiɓab shine cirar 'ya'yan itace kamar yadda haka ake ce ma 'ya'yan itace kudu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kudu kuha daniya alƙafu kenan shine cirar 'ya'yan itace shine yace ayyamar kiɓab wato a cikin kwanuka na tsinkar 'ya'yan itacen shi ya ciran nashi hatta ya bi ahu hatta a nan bi ma'ana kai ai kai ya bi ahu don ya sayar ma man yadda kizuhu hamra wanda zai maida shi giya zan Allah ya ce faƙar ta ƙahaman nara tabbas ya jefa kansa cikin wutar jahannama ala basirati wato akan sani game da abin da ya cancanci shiga wutar an gane ku tabbas ya jefa kanshi cikin wutar jahannama a wata riwaya kamar yadda yake cikin shu'abil iman na al-imamul baihaqi shine manzon Allah ya ce hatta ya bi a min yahudi na aw nasrani dan ya sayar ma ba yahudi ko ba nasari aw min man ya'lamu annahu yattakizu kamra ko kuma dan ya sayar ma wanda ya san giya zai mai da wannan inabi to shine manzon Allah ya ce faqad taqahhaman nara tabbas ya jefa kansa wuta ala basiratin wato akan sani game da abin da ya cancanta masa shiga wannan wutar jahannama al'imamu ƙabarani shi rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa al-mu'jamul awsat da dangane wanda yake kyakkyawa illa kasancewar shi wannan hadisi bai tabbata ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'ifun jiddan balma wasu malamai suka ce hadisi ne maudu ma'ana hadisin ƙarya ne kirkira shi akai sai dai kasancewar hadisin nassi na alkur'ani ya kunshi ma'anarsa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida wala ta'awanu alal ismi wal udwa kar ku taimaka ma juna akan daukan zunubi da ƙetare iyaka don haka a takaice haramun ne wato sayar da duk abin da zai taimaka akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da an tabbata wanda aka sayar ma abin zai sarrafa wannan abu akan wani aiki na saban Allah to haramun ne a sayar masa wannan kenan ga abin da yake na halak kaga inabi ai halak ne to duk abin da an tabbata halaka ne to in ka sayar da shi ka tabbata wanda ka sayar ma zai sarrafa shi akan wani aiki na sabon Allah to bai halatta ka sayar masa yanzu misali kamar yanda wasu suke giya wato ta dawa ko giya ta hatsi duk wanda an tabbata in aka sayar masa wannan hatsi giya zai yi gurkutu to bai halatta a sayar masa kamar yadda aya da ake nomanta akwai giya aya da mutane suke da yawa kuma waɗanda suke yin wannan giyar aya sun fi sayanta da daraja in an tabbata in an hudda wannan aya an kai ta turai an saida ko abin da ya kama da haka an tabbata giya za su sarrafa da ita to bai ya halatta a sayar musu kamar yanzu misali jakai da ake sayarwa in ka tabbata jaki in ka saida ma mutum ba zuwa ba zai yi yana hawa yana lautu a'a zuwa zai yi dillali ne wanda yake sayar ma arna ko kuma arnin nan ya zo zai saya to bai halatta ka sayar masa me yasa saboda kasancewar shi kan shi arne ai kunnan kashi ne ya ma ubangijinsa ba dan cewa abin ya halatta gare shi ba arna da suke shan giya ba dan shan giya halaka bace gare su a'a kunnan kashi ne rashin da'a ne ga ubangijinsu don haka a takaice kenan wannan ga abu wanda yake na halak kenan sai ka tsaya kai nazari duk wanda an tabbata in aka sayar masa sarrafa shi zai yi akan wani aiki na sabon Allah to bai halatta a sayar masa kamar yadda wani dan uwa yake tambaya wani lokaci ce akwai magani na mura siro ne na mura wanda ana sayarwa ana na yara ne kankana to amma akwai waɗanda 'yan kwaya suke shan wannan siro ya wuce ka'ida sai sai su shanye kwalba gaba ɗaya sai su yi maye to kaga a nan in ka tabbata duk wanda ya saya sha ne zai yi domin ya sha ya yi maye to bai ya halatta a sayar masa kenan don haka irin waɗannan abubuwa kai tsaye ba a haramtar da su illa kasancewar shi mai sayarwa ya tsaya ya yi taka tsantsan ya fahimci shi wanda zai sayi abin zai sarrafa shi ne akan abin da ya halatta ko kuma zai sarrafa shi ne akan abin da bai halatta ba kenan in ya tabbata akan abin da bai halatta bane to bai halatta ya sayar masa in kuma yana kokonto yana kai kawo to anan abin da ya kamata kuma ya ki sayar masa amma in babu wani kai kawo a zuciyarsa to ba laifi kowa ana iya sayar masa amma abin da ya shafi tsantsar abu ne na saba ma Allah to wannan bai halatta musulmi ya zamanto mai sayar da shi a farko misali kamar abin da ya shafi kayan kiɗa irin su ganga irin su gitar irin su kalalo irin su sarewa da sauransu da irin su kwas da irin su lido da sauransu da irin su mai wanda yake na canza launin fata na mace da sauransu dukkan abubuwan da an tabbata abu ne wanda Allah ya haramta to wannan baya halatta musulmi ya sayar da su kamar irin su mesh da ake sawa da sauransu to baya halatta musulmi ya sayar da waɗannan abubuwa ina duk abin da aka tabbata tsantsar abu ne wanda daman sarrafa shi da ake akan abu ne na saba ma Allah to baya halatta mutum ya sayar da shi don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk wani abu wanda ke akwai taimakawa akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to haramun ne kamar misali wanda zai gina gida ya ba da hayar gidan a maida shi mashaya ko ya gina gida ya ba karuwai haya ko ya gina gida ya ba yan mushan hayar wannan gida su yi ta kaɗe kaɗensu suna shaye-shayensu suna ta abin da suka ga dama to dukkan abin da ya zamanto akwai taimakawa akan saba ma Allah subhanahu wata'ala to bai halatta musulmi ya kawo agajinsa domin Allah ya faɗa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaka ma juna wato akan ɗaukan zunubi da ketare iyaka don haka a ƙarƙashin irin wannan hadisi malamai suka tafi akan cewa haramun ne a sayar ma da wato makiya wato makami domin kar wannan makami da aka sayar musu ya zame musu taimako da agaji akan yakar musulmi yanzu misali kamar sayar da wukake kasuwar wukake halaka ne mutum ya sayar da wukake amma in ka san wukaken nan barayi ne za su saya ko wasu 'yan ta'adda ne za su saya to bai halatta a sayar musu bai halatta a sayar musu ko kuma ka san wani wa wani ta'addanci da zai yi ka sayar mishi makami to haramun ne ka sayar masa amma a takaice shi hadisin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ga ikul jiddan na cewa man habasa li inaba duk wanda ya dakaci inabinsa ya ki tsinka bayan inabin ya nuna ayyamal qifafi ayyama anan kenan majrur ne wanda an cire harful jar ai fi ayyamil qifa'i qifafi wato a cikin kwanukan da ake tsinkar kenan ƴaƴan inabin kai hatta ya bi abu dan ya sayar da wannan inabi nashi mimman yattakhizuhu khamra ga wanda zai maida shi giya manzo Allah yace faqad taqahhama faqad taqahhama nara an gane ko taqahhama an ciro shi ne daga al-ihtiqam wannan aliktiham aliktiham shine ilqa'un nafsi fil halak jefa kai cikin halaka shine ake kira aliktiham shine yace faqad taqahaman nara tabbas ya jefa kansa cikin wutar jahannama ala basiratin wato akan sani game da abin da ya cancanta masa shiga wuta an gane ko kenan baya ma bukatar wani dalili neman wani dalili da ya kawo shi wuta a'a ya san da wani dalili ne ya zo da shi wuta sai da wannan inabi da ya ga wanda zai sarrafa shi ya mai da shi giya sannan hadisi na gaba hadisin aisha allah ya kara mata yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkharaju bibbaman alkharaju bibbaman wato shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita riba wato ana cancantar ta wato a sababin lamuntar abu lafazin alkharaju shine ma'ana alghalla wal fa'ida kenan riba da amfani shine kenan yanda ma'anar jumlar take manafi'ul manafi'ul mabi mustahaqqun bi sababin zaman an gane ko manafi'ul mabi amfanin kayan da mutum ya saya mustahaqqu ko kuma tustahaqqu ana cancantar wannan amfani da wannan riba bi sababin zaman a sababin lamuntar abu yanzu misali kai ne ka sayi tinkiya wanda ka saye ta a matsayin cewa lafiyayya ce kana kiwon wannan dabba wannan dabba ka ringa tatsar madara kana sha har ma ta aihu abunka bayan wasu kwanuka sai ka samu wani aibi tare da ita aibin da baka yarda da shi ba baka amince ba idan ka tashi maidawa har ɗan da ta haifa za ka maida tunkiyar kadai za ka maida masa wannan madara da ka tatsa da wannan nono da ka tatsa wannan dabba da wannan aihuwa da ta yi gaba ɗayansu wannan riba ce taka amfani ne naka. me yasa saboda wannan tunkiya kafin ka gano cewa tana da aibi ko kuma da ka gane tana da aibi kafin ka maida tunkiyar sai ta hallaka idan ta hallaka tawa ta hallaka taka ta hallaka to don haka kenan anan dukkan wannan amfani da kai wannan halakkin ka ne kamar misali wato kai ne ka sayi mota ko ka sayi babur wannan babur yana da aibi bayan ka hau wannan mota wasu 'yan kwanuka ka yi jigila da ita ka yi wasu abubuwa na amfani sai ka gano cewa motan nan tana da illa tana da illa illar da kai ba za ka iya yarda ka amince ba to a nan sai ka mayar da ita in ka mayar da ita kudinka za a tusa a baka wannan hawa da ka yi da duk wani suhuri da kai da ita wannan halakkin ka ne ba maganar sai ka mai da maimakon wannan amfani da kai da ita me yasa saboda kasancewar a nan inda motan nan ta hallaka kafin ka mayar da ita to taka ta hallaka ba tashi ba ta hallaka to shine a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kharaju bil dhamani wato ita riba ana cancantar ta a sababin lamuntar abu kenan domin duk abin da aka riga aka kashe ciniki ka zama lamini a kan shi kenan ya zama mulkin ka naka ne in ya hallaka ba na wanda ya sayar maka bane ya hallaka a naka ne kai da ka saya ya hallaka don haka tunkiyar nan da ka saya ta aifa maka 'ya'ya da nonon da ka sha ko bawa bawa da ka saya ka sanya shi aiki ka amfana da shi bayan wasu kwanuka ka gane yana da aibi ko baiwa ce ka saya bayan ka take ta kwana da kwanuka ka gane tana da aibi in ka mayar ma mai kayan to ba maganar ka mayar masa da wannan amfani da kai an gane ko ba maganar ka mayar masa da wannan amfani da kai kenan wannan riba da wannan amfani da ka samu na kai misali kai ne aka sayar maka gida a matsayin cewa gida ne wanda an masa fandasiyon ta kirki an yi gini na kirki a haka aka sayar maka shi amma bayan gidan ka shiga ka zauna kwana da kwanuka ko ka sa haya sai ka samu illar gidan yana bayyana yana tsatsagewa wata illa ta fito to anan kana iya tada wannan ciniki wannan kuma shiga da kai ba maganar ka maida masa kuɗi da kuɗin haya da ka amsa ba maganar ka maida masa gidan shi zai karɓa ya baka kuɗin ka saboda inda wannan gida ya hallaka a zamanin da ka saya kafin ka maida naka ya hallaka ba na shi ba to shine yace al-kharaju bil zamani manzo Allah yace ita riba ana cancantar ta kenan haka zaka fassara abdamanu kenan me ake nihi da wannan alkharaju kenan manafi'ul mabi'i kenan amfanin abinda aka saya ko ka ce ghallatul mabi'i kenan riba ta abinda mutum ya saya kenan mustahaqqun bi sababin zaman ko kuma tustahaqqu bi bi sababin zaman kenan ana cancantar ta a sababin lamantar abu tunda an riga an kashe ciniki ya zama naka in ya hallaka naka ya hallaka ba na wanda ya sayar maka ba kenan dan haka duk ribar da aka samu ta kace in ka samu abin da aibi kenan mayarwa za ka yi kenan a baka kudinka ko kuma a baka abin da aibi ya rage shi kenan misali an sayar maka da wannan mota miliyan biyu bayan ka je ka yi wasu kwanuka ka dan yi jigilar ka ka samu wasu kuɗaɗe a kanta sai ka samu cewa wannan mota tana da aibi kai kuma a matsayin lafiyayya aka sayar maka an gane ko ashe an taɓa buɗa motar ɗin alhali kai ku akan cewa giredi ce ba a taɓa daga injinta ba to anan sai ka maida in ka maida kenan kuɗin ka za a baka ya karɓi motar shi wancan riba da ka wancan amfani da kai wannan duka naka ne ko kuma in ka maida to sai a yi mata kudin wadda aka taba daga injinta wadda aka daga injinta kenan ba ta wuce ba miliyan ɗaya da rabi kenan a nan sai a baka ɗari biyar ƙinka an gane ko in ya so ka rike mota ko kuma ya karɓi motar shi kenan ya baka kudinka wannan shine ka'ida asali kenan ya karɓi motar shi ya baka kudinka domin kai lafiyayya ka saya in an yi sulhu ne an daidaita sai a yi mata kudin kenan na an taba daga injin ta kenan a san menene iya gwargwadon kimarta in ya so kenan a baka cikin kudin ka kenan an sayar maka da ita akan matsayin mai aibi ce shine malam ke faɗa rawahul khamsa wato sannan yake cewa wa ba'afahu bukhari wato al-imam bukhari ya raunana wannan hadisi da shi da al'imamu abu dawud amma al'imamu tirmidhi da ibn kuzaima da ibn al-jarud da ibn al-hibban da alhakimun ne saburi da ibn al-qattan da ma sheikh nasir albani allah ya ji kansa gaba ɗayansu sun inganta wannan hadisi a takaice hadisi ne sahihi kuma wannan yana daga cikin jawami'ul kalim wanda allah ya ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam kalimomi waɗanda suke haɗaɗɗu kalima ce takaitacciya amma inda za a sa ta inda za ta shiga a cikin hukunce-hukuncen shari'a ya wuce a lissafa yanzu ga ta dai duka wa kalima biyu ce alkharaju bil baman amma a nan sai ka sanya ta sai ka yi hukunci da wannan kalima akan abu mas'ala ta fi ɗari to don haka tana daga cikin jawami'ul kalim don haka malamai ma suke sanya wannan a cikin kenan alqawaidul usuliyya wato shine kenan alkharajul baman wato ita riba kenan ana cancantatta wato a sababin lamuntar abu in dai an kashe ciniki ya zama naka duk abin da aka samu na riba wannan naka ne in ka samu abin da aibi in ka maida to ba maganar ka maida ribar an gane ko ba maganar kamai da riba wani yakan iya cewa to ina ga hadisi wanda ya gabata na mutumin da ya sayi dabba wadda aka mata dura kamar misali taguwa ko saniya ko tunkiya ko akuya wadda aka ɗaure hantsar nono ya taru kwana da kwanuka sannan aka sayar da ita kai da ka saya ka yi tsammanin cewa tana da nono da yawa kayi ta tsa ɗaya da kai ta biyu sai kaga abin ya ja da baya da kai ta uku kaga ta ja da baya maza Allah ya ce in za ka maida ka maida da sa'i guda na da biyu an gane ko wannan nassi ne wanda yake a bayyane kenan abin da ya shafi ita kenan dabba wadda aka mata a tasiriya in za ka maida kenan za ka maida da wato tiya ɗaya ta da biyu shine madadin wannan nono da ka tatsa daman wannan kenan yaudara ce aka maka wannan ku abu ne ka tsaye shi bayan wasu lokaci ne kawai kaga cewa abin yana da aiki kuma kar mu manta wancan zabi kwana uku aka baka kwana uku aka baka kenan a kwana uku mutum yana iya ganewa amma shi yanzu wannan ana iya sayar maka da mota misali sai ta ma shekara a gunka sannan ka sai wata ranar lokaci ka gane cewa tana da illa in ba abu bai faru ba ka iya gane cewa yana da aiki kenan wannan ko zuwa wani lokaci ne in dai ka gane abin yana da aibi kenan matukar abin wa bai hallaka ba amma in abin ya riga ya hallaka to shi kenan wannan ta riga ta wuce amma in bai hallaka ba ainihin abin yana tabbace to shine za ka maida a baka kudinka kuma duk abin da ka samu na amfani wannan naka ne sannan hadisi na gaba hadisin wato urwa albariki Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a atahu dinaran manzon Allah ya bashi dinari daya li yashtari bihi udhiyatan aw shatan wato domin ya sayo masa dabba ta layya ko kuma domin ya sayo masa kawai wata dabba kamar yadda yake cikin wannan kokonto ne kenan aka samu na marwayacin dinaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya ba urwa ragon layya ne zai sayo masa ko kuma kawai rago ne zai sayo masa fashtara bihi shataini a lokacin da ya tafi shi urwa albariki da wannan dinari daya sai ya sayo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raguna biyu ya yi sa'ar kasuwa kenan ya samu kaya da rage da dinari ɗaya maimakon an ba shi dinari ɗaya ya je ya sayo to a wannan dinari ɗaya sai ya sayo raguna biyu fa ba a ihida kuma bi dinari wannan dabbar ɗayar sai ya sayar da ita dinari guda kafin ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan daga kasuwa kafin ya iso sai aka taya ɗaya dinari ɗaya sai ya sayar da ita fa'atahu bi shatin wa dinari sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga rago ga dinari kenan dinari ya dawo gida kuma ga dabba manzon Allah ya yarda da wannan ciniki ya zartar da shi fada alahu bil barakati fi bai'ihi manzon Allah ya masa addu'ar Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa manzon Allah ya ma urwa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa fakana da wishtara turaban da rabi hafihi sai ya zamanto tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan addu'a ko ƙasa ya saya to sai ya ci riba bai taɓa faɗuwa ba a cikin kasuwa tun daga wannan lokaci albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar faɗuwa ba ta taso ba duk abin da zai saya ko nawa ya saye shi sai ya ci riba a kan shi to wannan ciniki shine ake kiran shi bai'ul fuduli a Hausa ana kiran shi kenan cinikin fululuwa sayar da abin da ba naka ba kamar misali ka a riba birkin wani ka tafi nan ka dawo wani sai ya ga wannan babirkin sai ya kayatar da shi sai ya ce wannan babirkin ku inda a sai da mun shi da na saya sai ka ce nawa ka saya kuka yi ciniki da shi ka sai da masa to wannan ciniki ana kiran shi bai ulfuduli sai in ka zo ka faɗa ma mai babirkin in ya zartar da wannan ciniki ya ce ya sayar to ciniki ya yi amma ko ka sayar ka karɓi kuɗin ya ce a ni ban tashi sai da kayana ba dole za ka maida masa kuɗin shi karɓo mishi ba burgin shi to irin wannan ciniki ana tsayar da shi kenan akan zartarwar shi mai abu don haka anan shi urwa kaga tamba ragunan nan biyu da ya sayo gaba ɗayansu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma a hanya aka taya ɗaya dinari sai ya ce ya saida da ya zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya zartar da wannan ciniki inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai zartar da wannan ciniki ba yana iya cewa ni ragona za a kawo kuma dole ya je ya amso ya maida ma wancan dinarin shi to don haka shi ma wannan kenan wani nau'i ne na ciniki na cinikayya kenan hakanan saya hakanan sayarwa idan misali ka saya abu kajiwa ne yana neman abu kawai sai kai ciniki ka ce a naji yana saya bari in saya masa in ya zo ya bani kudin to idan ya zo in ya ce a ni hana riga na fasa to naka ne ba na shi ba ne an gane ko kai ka saya ma kanka amma in ya ce ya saya to shi kenan kenan ya riga ya zama na shi kenan a lokacin nan sai ya baka kudi to shine a nan ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abahu dinaran ya ba urwa albariki dinari daya li yashtariya bihi ubhiyatan domin ya sayo masa dabba ta layya au shatan ko kuma ya sayo masa kawai dabba fashtara bihi shatayn sai ya sayo masa dabobi guda biyu da wannan dinari daya fa ba'a ihdahuma bi dinari sai ya sayar da ɗayan dinari guda akan hanya kenan kafin ya iso fa'atahu bi dinari bi shatin wa dinari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dabba kuma da dinari guda fada alahu bil barakati fi bai'ihi manzon Allah ya masa addu'a cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa wannan gaba tana nuna mana duk wanda ya kyautata maka to ya kamata kai masa mukafa'a ka sakauta masa akan kyautatawar da ya maka in ba ka da abin da zaka kyautata masa to kai masa addu'a don haka a nan manzon Allah sai ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsa fakana shi urwa albariki sai ya kasance tun daga wannan lokaci bayya asara game da duk abin da ya saya lawish tara turaban inda zai sayi ƙasa da rabi hafihi wato sai ya ci riba game da wannan ƙasa shi ne malam ke faɗa rawahul khamsa illan nasa'i kuma al'imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a tsake tsakin wani hadisi amma bai kuro lafazin wannan hadisin ba sannan yake cewa al'imamu tirmidhi ya zo da hadisin a matsayin kenan shahidi ne wato akan hadisi game da wato hadisin hakim ibn hizam a takaice dai hadisin hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafinsa wato Irwaul Khalil kenan abinda hadisin yake tabbatar mana shine ingancin cinikin da ake kiran shi kenan bai'ul fuduli kenan ciniki na fuduluwa ka sayar da kayan wani ba da izinin shi ba kenan wannan ciniki akan tsayar da shi in ya zartar da wannan ciniki ciniki yayi in kuma ya ce bai sai da ba to kuma ciniki ya tashi haka kenan wajen saya in ka saya ma wani kaya to a nan in ya ce ya saya to ciniki ya tabbata amma in ya ce a shi fa ya fasa to kuma wannan kuma ciniki bai tabbata ba kenan naka ne kai ka saya ma kanka gara a nan kenan ka yi hikima sai ka ce na juwa ne yana son irin wannan kaya bari a je a faɗa masa an gane ko kenan za mu yi ciniki a faɗa masa in ya ga ya yi kenan zai ba da kuɗi ko kuma bari in je in faɗa masa in ya ce yana so kenan sai in so mu yi ciniki amma ba ka yi ciniki ba ka sayi abu sannan kuma daga baya ka je ka faɗa masa kenan abin da ya kamata a dakatar da abin a shaida masa in ya ce yana so sannan a yi ciniki sannan kuma wani hadisi yana ƙara nuna mana halaccin wakilta mutum game da sayan dabba ta layya ko abin da ya kama da haka sannan hadisi na gaba hadisin abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i ma fi budunil an'ami hatta taba'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayan abin da ke cikin wato cikin raƙumma hatta taba'a wato sai sun haife ciki kenan abin da yake cikin dabba idan aka ce al'an'am su ne kenan waɗannan dabobi raƙumma da tumaunin da shanu da ƙanƙanan dabobi tumakai da awakai kenan taguwa mai ciki ko saniya mai ciki ko tinkiya mai ciki ko akuya mai ciki sayar da abin da yake cikin cikinta haramun ne sai an kai lokacin da ta haife ciki shine ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i ma fi butunil an'am ya yi hani game da sayan abin da ke cikin cikin dabobi hatta ta ba'a har sai ita dabbar ta haife ciki an ga kenan me ta haifa me yasa saboda a nan wannan ciniki akwai jahala akwai jahala akwai rudu me yiwa abin da yake cikin cikin wannan taguwa ɗaɗe ne ko kuma biyu ne namiji ne ko mace ce ne kuma takan iya yiwa zai iya fitowa lafiya takan iya yiwa kuma zai iya fitowa a mace to don haka shari'a kenan ta yi hani game da sai irin wannan ciniki domin akwai jahala kuma da rudi a cikinsa sannan sai ce wa an bai ima fi duru'iha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da abin da ke cikin hantsar dabba lafazin duru jam'i ne na dar addar ita ce hantsa kenan abin da yake cikin hantsa na nono zan Allah ya yi hani a sayar da shi yanzu misali saniya ce mai nono a yi cinikin nonon ka tatsa wannan haramun ne sai dai a tatso nonon in an tatso sannan a yi ciniki me yasa saboda a nan akwai wato shahada kuma akwai rudi takan iya yiwuwa a samu nonon takan iya yiwuwa ka yi ta tatsa a banza a gane ko? mai yiwa kenan shi ma bai sani ba ko dan dabbar ya zo ya tsotse nono to kai kuma an zo an yi ciniki ko kuma kana tsammanin cewa ka samu kamar litir biyu ko uku sai ka ga abin da aka samu bai wuce litir ɗaya ko rabin litir menene zai biyo baya a nan hayaniya da jayayya domin akwai jahala akwai rudu don haka kenan haramun ne irin wannan ciniki a tatso nonon in ya so sannan a yi ciniki shine ya ce wa an bai ima fi duru'iha maza Allah ya yi hani game da sayar da abin da ke cikin hantsar dabba sai ya ce wa an shira ila abdi wa huwa abik haka manzan Allah ya yi hani game da sayan bawa bawan da ya guje ma me shi bawa ne ya guje ma me shi ya kaɗi gabansa ya shiga duniya ka ce a zo mu yi ciniki ni in saya ni na je na nemo shi to shi ma wannan ciniki ne batacci me yasa saboda akwai rudi ana takan iya yiwuwa ka samu bawon takan iya yiwuwa ka kasa samu kenan anan shi mai bawon ya je ya nemo bawon shi in ya nemo bawon ya kamo shi ya zo in ya so ku yi ciniki amma ku yi ciniki ya sai da maka kai ka je ka nemo to wannan haramun ne me yasa saboda akwai rudi takan iya yiwuwa ka same shi takan iya yiwuwa ka kasa samu gane ku domin a nan kaga bakka da ikon meka wannan bawa bayan kashe ciniki duk abin da mutum ba ka iya meka shi ba bayan an kashe ciniki to wannan bataccen ciniki ne sannan sai ya ce wa an shira'il magani ne hatta tuku sama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wato sayan ganima wato sai idan an raba kenan kowa ya san menene kasansa a nan misali mutum ya ce ya saida maka rabon shi daga cikin ganima kaga a nan ya saida abin da bai mallaka ba saboda wannan abu sai in ya zo hannunka ne sannan ya zama mulkinka in ka sayar da abin da ba mulkinka ba wannan bataccen ciniki kuma tare da cewa a cikin cinikin akwai jahala shin an san menene gwalgwadon rabonka a cikin ganimar ko ba a san ba menene gwalgwadon rabonka shi ne ya ce wa an shira'il magani haka wato manzan Allah ya yi hani game da sayan ganima hatta tukusa wato sai an raba kenan in mutum ya karfi kasan shi in ya so ya sayar amma cewa ni bari in sai da maka rabona to wannan bai ya halatta kenan haka misali kamar abu da za a baku abu ne wanda yake na tarayya wani ya ce a ya sayar da raban shi a'a a raba tukun ka karbi naka in ka karbi naka in ya so sai ka sayar da shi sannan sai ce wa an shira sadaqati hatta tuqba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayan sadaka wato hatta tuqba wato sai idan an karba sai ta shiga hannu kai ne kayi sanin cewa wani duk lokacin da ya yi kimshe ma'ana ya bige hatsinsa ma'ana yakan baka sanho ɗaya ko sanho biyu na zakka ko kuma misali in ya tattara amfanin gonar shi yana baka dame ɗaya ko dame biyu misali to a nan kafin a baka sai kai azarbabi ka sai dama wani to wannan bai tabbata ba me yasa saboda ita saraka da kyauta ba sa zamantowa mallakar mutum sai in ya karba abu ya shiga hannun shi kenan wannan shi ma bataccen ciniki ne shine yace wa an shira'is sadaqati hatta tuqba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayan wato sadaka wato har sai idan an karba kenan shi wanda aka ba sadakar kenan ya karba amma in ya sayar da sadakar da aka ba shi kafin ya karba to wannan bataccen ciniki ne ko da shi wannan ya ce na baka dame biyu to bai halatta yin sayar da wannan dame biyu sai ya je ya karba idan bai riga bai karba to wannan bai halatta ya sayar da ita domin in ya sayar kenan yana cikin yana karkashin bai ma laisa indak sayar da abin da ba mallakar ka ba kenan duk abin da bai shiga ba hannu na sadaka ko kyauta to ba mulkin ka bane bai ya halatta ka sayar da shi sannan sai ya ce wa an darbati ghais wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da wato nutso a ƙarƙashin teku kenan ga waɗanda suke nutso su samo gwalagwalai a ƙasan teku ya ce maka duk nutso ɗaya in na shiga a nawa za mu yi a yi ciniki an gane ko masu shiga ƙasan teku su yi nutso suna tsamo gwalagwalai kayan ado to a nan ba za ku yi ciniki da shi bai ce in na yi nutso duk nutso ɗaya a jikka goma zan yi bai ya halatta a nan kawai abin da za a yi ya yi nutso ya shiga ya tsamo gwalikin in ya tsamo ya hutu sannan a yi ciniki amma yanzu kun yi ciniki da shi duk nutso ɗaya a jika goma ka ba shi jika goma ya yi nutso bai samu komai ba kaga me yasa a nan akwai kenan rudi a cikin wannan ciniki akwai rudi tana iya yiwuwa ya samu tana iya yiwuwa kuma ya kasa samu don haka kenan aka yi hani game da wannan ciniki shine wa an darbatil ga'is kenan nutso na mai shiga ƙarƙashin teku domin samo gwalagwalai kenan wannan shi ma an yi hani game da wannan ciniki a takaice a wannan hadisi nau'in cinikayya ne biyar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kenan farko sayan abin da ke cikin dabba kenan sai an kai lokacin da ta haifi cikin na biyu kenan sayan abin da ke cikin hantsa na nono na uku kenan sayan gujejjen bawa na hudu kenan sayan ganima sai an raba kowa ya san menene kasan shi na biyar kenan sayan sadaka wato sai idan mutum ya karba kayan sadaka bai ya halatta mutum ya sayar sai in shi wanda aka ba sadakar kenan ya karba in ya so ya sayar ma wanda yake ne ya sayar ma na shida kenan shine wato sayan cinikin kenan nutso karkashin teku shine darbatul gharis an gane ko aka ce al-gaus wato shine kenan nutso a karkashin teku shine yace wa minash shayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zali shine yace wa an darbatil ga'is wato da nutso a cikin ruwa kenan domin tsamo gwalagwalai shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da irin wannan ciniki wato ibnu majah da al-bazzar a cikin littafinsa al-musnad da al-imamu ad-darqutni su suka rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni a takaice hadisin bai tabbata ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kar mu manta hadisi ya gabata na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana cikin sahihu Muslim wanda yake cewa wato naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato an bai ila zara manzon an bai ila hasati wa an bai ila zara manzon Allah ya yi hani game da ciniki na tsakuwa da kuma ciniki wanda yake na rudi dukkansu waɗannan cinikayya shida wato akwai rudi a cikinsu idan muka kalli na farko sayan dabba sayan abin da yake cikin cikin dabba akwai rudi akwai rudi akwai jahala kamar yadda muka yi bayani takan iya yiwuwa ɗaɗe ne ko kuma biyu ne takan iya yiwuwa namiji ne ko mace ce ce takan iya yiwuwa ta haife cikin lafiya ko kuma ta kasa haife shi lafiya kaga ana akwai rudi kenan ya shiga karkashin kenan bai ulgara haka sayar da abin da yake cikin hantsa kaga akwai rudi takan iya yiwa a samu nonon takan iya yiwa a kasa samu kuma akwai jahala cewa ana iya samun da yawa ko kuma yana iya yiwa a samu kana sayar da bawa wanda yake gujajje shi ma akwai rudi takan iya yiwa ka samu bawan takan iya yiwa ka kasa samuwa haka sayan ganima ta yaƙi kafin a raba shi ma a nan akwai shahada kenan an jahilci gwargwadon abin da za a sayar maka to haka ita ma sadaka sai idan mutum ya karba kenan don haka dai dukkan kowace gaba daga cikin hadisin akwai kenan dalilin da ya kunshi ma'anarta amma shi wannan hadisi bai tabbata ba ta fuskar sanadi hadisi ne bai ifi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashtaru samaka fil ma'i fa innahu gharar manzon Allah ya ce kada ku sayi kifi a cikin ruwa manzon Allah ya ce domin irin wannan ciniki rudi ne duk ruwa wanda yake mai yawa wanda sai an yi fama sannan za a farauto kifi a ciki to wannan haramun ne mutum ya sayar da wannan kifi kafin ya kamu me yasa saboda akwai rudi ko ka tabbata akwai kifin yana iya silalewa in wata hanya a kasa kamuwa amma in ya kasance irin ruwa ne wanda yake a tare abu daya baya da wata wutsiyar korama inda ruwan yake tafiya to wannan ba laifi mutum yana iya sayar da wannan kifi amma tabbacin wannan ciniki yana kasancewa sai ka fito ka miƙa ma mutumin ya gani in yayi kuma musamman in ya kasance a cikin wani basan da yake na ruwa ne wanda yake gare ana ganin kifin to shi ma sai in ka kamo domin kana i tana iya yiwuwa yana ganin shi a cikin ruwan ya ga katin kifi ne in an hudo shi ya ga dan karami ne to shi ma anan yana da zafi ko da an yi ciniki sai in an hudo ya gani tukwa in ya ce ya yi sannan ciniki ya tabbata amma don haka kenan in ya kasance ruwa ne mai yawa wanda kuma yana da wata wutsiya ta ƙurama ko kuma ya kasance irin cikin teku ne da sauransu to wannan bai ya halatta a yi cinikin kifi a ruwa me yasa saboda rudi ne kamar yadda anan ya ce fa innahu gararun wato rudi ne takan iya yiwa kun kashe ciniki ka damka kuɗi tana iya yiwa a samu tana iya yiwa kuma a kasa samu don haka kuma duk abin da zai janyo jayayya da hayaniya tsakankanin musulmi to don haka musulunci ya tushe wannan kafa ya haramta kenan shine a hausa ake cewa cinikin kifi a ruwa kenan cinikin kifi a ruwa bataccen ciniki ne saboda akwai rudi a cikinsa sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tuba a samaratun hatta tuɗi'im wato manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a sayar da 'ya'yan itace hatta tuɗi'ima wato sai ta ba da ɗanɗano kenan sai ya nina in dai 'ya'yan itace ne kenan sai ninarsu ta bayyana amma matukar nunarsu ba ta bayyana ba to haramun ne a sayar misali 'ya'yan dabino bai ya halatta ka sayar da su sai ya nina kenan an tabbata kawai ya zama dabino abin da ya rage masa bushewa amma lokacin da yake maga bai ba da ɗanɗano wato bai ya halatta mutum ya sayar kenan sai in ya nina kamar misali gona ce ta hatsi bai ya halatta ka sayar da hatsin gonarka don ya hudda kai ya fara dissa a sai ya yi tumu wanda ya yi kwaya kawai an tabbata abin da ya rage bushewa to a lokacin nan kana iya sayar masa da amfanin gonar amma dan ya hudda kai ya fara dusa ya fara tsaki bai ya halatta ka sayar shi ne ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tuba a samaratun hatta tuqi'ima wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da ‘ya'yan itace hatta ima kenan sai sun ba da ɗanɗano ma'ana sai sun nuna. Wala yu ba usufun ala zahari kuma ba a sayar da audugar gashi wato a bayan dabba. Irin waɗannan dabbobi na larabawa tumakai da awakai waɗanda suke da gashi da yawa. Wannan gashin shine ake kiran shi asu. domin wannan gashi akan yanke shi da shi ake saƙa tufafi na sawa da shi ake duk wasu kayan ado irin su tafi kilishi da ake yi da sauransu wannan gashi sayar da shi ake dora shi ake kilo-kilo ana saida shi to irin wannan gashi a bayan dabbar baya halatta a sayar da shi me yasa saboda akwai shahada takan iya yiwa ya zamanto kaɗan ne a yanki kaɗan takan iya yiwa ya zamanto da yawa ne kaga anan takan iya yiwa in an saida masa ya ce sai ya yanka da yawa in ya yanka da yawa can karshe to zai yi yankan da zai cutar da dabbar shi kuma yankan da ake yanka ne ake tsaka tsakiya wanda ita dabbar ba za ta cutu ba akan an yanke gashin da yawa kenan anan akwai shahada game da gwalgwadon gashin da za a yanka duk abin da ke akwai jahilci game da gwalgwadonsa to wannan ciniki ne ba ta ci shine yace wala yuba usufun ba a sayar da audugar gashi ala zaharin a bayan dabba kenan sai kai mai dabobin ka yanko in ka yanko in ya so a yi ciniki wala labanu fi dar'in manzo Allah yace ba a cinikin nono a cikin hantsa shi ma ba a sayar da shi kenan kai mai dabbar ka tatso nonon bayan ka tatso in ya so a yi ciniki al'imamu ƙabrani ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa al-mu'jamul awsat haka al'imamu darar kudini al'imamu abu dawud ya fitar da hadisin a cikin littafinsa al-marasi na wato ikrima malam ya ce wa huwar raji wannan kuma shine faɗa ne rinjaye ma'ana hadisi ne mursal don haka kenan a takaice hadisin hadisi ne ba'ifi sai yake cewa dada kuma shi abu dawud ya fitar da hadisin a matsayin hadisi ne mawquf na abdullahi dan abbas da dangane mai karfi ma'ana faɗa ce ta abdullahi dan abbas ba ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba ce kuma haka al'imamul bai haƙi ya rinjaye da cewa faɗa ce ta ibnu abbas tare da cewa dukkan waɗannan gabbai guda uku kenan su ma akwai hadisai ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsu domin a can manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace za mu iske hadisi nan gaba cewa sai innanarsu ta bayyana hatta ya guduwa salakuha haka kenan shi sayar da gashi na bayan dabba ba tare da an yanko ba shi ma nan kaga akwai jahala akwai jahiltar gwargwadon don haka shi ma dai ciniki ne wanda yake batacci haka kuma sayan nono a cikin sayar da nono a cikin hantsa shi ma bayani ya gabata cinki ne ba ta ci sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai ilmabani wato ya yi hani game da sayar da almabani wato abin da ke cikin cikin taguwa an gane ko idan aka ce almabamin kenan shine abin da ke cikin cikin taguwa na yaya kenan haramun ne yin wannan ciniki shine kenan wancan da ya wuce kenan hani game da sayar da abin da yake cikin cikin dabobi hatta ta ba a sai in dabbar ta haife cikin shine ya ce ha an bai ilmabami maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da sayar da abin da ke cikin cikin taguwa sai ya ce wal malaki wato da abin da ke cikin tsatsan wato amale kenan almalaki ma'ana shi maniyin amale maza Allah ya yi hanya a sayar da shi kamar misali ka biya kuɗi a baka amale domin yama wato taguwar ka bishiri haramun ne me yasa saboda kasancewar anan akwai rudi kuma akwai jahala takan iya yiwa in ya mata bijimin ta ɗau ciki takan iya yiwa kuma ta kasa ɗauka an gane ko don haka kenan a nan shari'a ta yi hani game da wannan ciniki shine kenan bai ulmalaki sayar da kenan kilidi mai ake nihin almalaki kenan shine barbara kenan ta amale a takaice shi ma wannan hadisi hadisi ne ga ifi kamar yadda malam ya faɗa al'imam al-bazzar shi ya rawaito hadisin a sanadinsa wato akwai rauni a takaice hadisin bai inganta ba domin a cikin sanadin akwai wani marwaci shine salih ibn abil akhdar an gane ko marwaci ne wanda yake bayi dan haka dai hadisin bai tabbata ba hadisi ne bayi sai dai ma'anar ingantacciya ce saboda kasancewar akwai rudi a karkashin cinikin duk cinikin da ke akwai rudi to wannan baya halatta haramun ne sannan hadisi na karshe a baban hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqala musliman bai'atahu duk wanda ya rangwamta ma musulmi wato cinikinsa kun yi ciniki da mutum an kashe ciniki kun rabu ya ɗauki kaya ya tafi sannan sai ya dawo sai ya ce wane a gaskiya cinikin nan inda ya yiwu da Allah a rangwamta mu saboda abin nan da na saya na ga wanda na fi bukata shi ya kamata a ce na saya ko kuma na riga na sayi wannan abu amma dai a yanzu na fi bukatar kudin domin akwai wata bukata da ta bujiro mu to a nan abin da ake so ka yi kokari ka rangwamta masa wannan ciniki ka ce to shi kenan a fasa cinikin ka karbi kayanka ka bashi kudin shi amma in ka ce kai ba za ka fasa wannan ciniki ba to duk inda aka kai ka ba inda za a tirsasa ka a tada wannan ciniki amma in dai kai haƙuri ka rangwamta masa wannan ciniki manzon Allah ya ce aqala Allahu asratahu Allah zai rangwamta masa wato kurakuransa a wata riwaya aqala Allahu asratahu yawmal qiyamah a ranar kiyama Allah zai rangwamta masa dukkan kurakuransa duk wanda ya rangwamta ma dan uwansa musulmi wani ciniki da suka yi shi dan uwan ya nemi cewa a rangwamta masa ciniki ko kuma misali mutum ne ya sayar maka da babur shi yana tsammanin zai samu wani ya saya to bai samu ba ko kuma bayan ya sayar maka da wannan babur sai ya yi nadama shi dai wannan babur gaskiya dama bai sayar da shi ba to a nan in ya je ya lallabe ka wani da Allah ina buƙatar wannan ciniki da muka yi a tada shi ka karɓi kuɗin ka ka bani babur ɗina to in ka masa rangwame ka bashi babur ɗinka ka karɓi kuɗin ka to Allah zai rangwamta maka kurakuran ka a ranar kiyama al-imamu Abu Dawud da Ibn Majah su suka rawaito wannan hadisi Ibn Hibban da Al-Hakim sun inganta wannan hadisi a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin kenan littafin sa Irwaul Qalil kenan wannan yana nuna mana ingancin kenan zowaɗewa a wajen ciniki kenan shine rangwamtawa kenan a tada ciniki bayan ya tabbata me kaya ya karɓi kayansa me kuɗi ya karɓi kuɗinsa nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك